annabin Allah shi Allah ya turo a matsayin annabi su suna kallon akwai manya-manyan ƙabilu akwai masu kuɗi akwai masu dangi akwai masu sarauta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kakan shi ya rasu baban shi ya rasu mahaifiyar shi battana shi bai da ƙarfi bai da sarauta bai da dukiya kuma duka mutanen maka a tara masa su bi shi shi ne abin mamakin su a hadar lazi ba a sallahu rasula yanzu wannan shi ne Allah ya tura matsayin annabi ya sa wata sura Allah ya haikoto maganar su laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me zai hana shi wannan alqur'ani a baman wani cikin manya manyan kabilan larabawa guda biyu a duba ɗaya man a bashi sai Allah ya tambaye su ahum yaqsimuna rahmata rabbik su ne masu rabon rahamar ubangijinka da za su ce a ba wani kowa na bai cancanta ba sai yake ba wa manzan Allah labari na san fada wannan abu wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwan a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula in kada la yudilluna an alihatana sai kaje suna cewa ya kusafa ya dauke mu daga kan allolin mu saboda wata duk wata hujja da hankali zai kama manzan Allah ya basu duk wata hujja ta shari'a manzan Allah ya basu dan haka zuciyarsu ta gamsu annabi annabi ne hujja a zahiri ta bayyana cewa lalle annabin Allah madaukakin sarki ya zo da hujja ina suka ce in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha ba dan mun danne zuciyar mu ba mun ba su hakuri su tsaya akan waɗannan gumakar da yanzu mun bishi malamai suke cewa kenan daga nan sun fahimci manzon Allah gaskiya yake sun fahimci hujjojinsa sun kafu kuma zuciyar ta kama maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ƙarfi da yaji aka tirsasa dukiyar gaskiya zuciyar gaskiya ce ba za a yi ba wannan kuma shine halin duk wanda ya ki karbar gaskiya kullun yana fada da zuciyarsa kullun yana danne zuciyar shi akan a tirsasa ta ta zauna akan barna in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha ba don mun yi haƙuri da zuciyarmu ba mun danne ta lalle kan hujja ta fito fili da sai mun karkata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah ce wa sawfa ya'lamuna da sannuka za su sani hina yarawna al'azaba ranar da za su ga azabar Allah kwaro da kwaro kuma a ce azabar ta kafirai ce ta wanda suka ki bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a wannan rana ya ce za su sani man aballu sabila waye ya kauce wa tafarki madaidaici wani daga cikin malaman tafsiri yake cewa wa ina hadha nafsal karim alhaki li ahwalihim nafsiya yadullu ala amraini yace waɗannan nassoshi na ayoyi guda biyu masu alfarma na alqur'ani mai girma suna nuni akan abubuwa guda biyu na farko annahum kanu fi mughalatatin nafsiya abu na farko shine zuciyarsu tana cikin rudu da rikici baina batilin i'taqaduhu wa haqqin la hanuruhu baina aidihim yace tsakanin barnar da zuciyarsu take so ta rayu akan shi da kuma haske na gaskiya da ya darsu a zuciyarsu bi hujajihi wa adillatihi nasi'a almunira gaskiyar da take zuwa da hujjoji da dalilai wanda suke haskensu a fili yake garau wani shine rudani na farko da suka fada ciki suna so su zauna a barna amma ga gaskiya da dalilai da hujjoji sun shiga zuciyarsu na biyu kuma annahum litaqalidihim wa ta'assubihim lima kanu alaihi wa ma wajadu alaihi al'aba fa kanu yuhawiluna ibtal al-haqqa wata ayyidal batil ya ce don ƙudiri na ɓarna da suke ka ta ƙalidi wa ta'asubihim lima kanu alaihi da ta'asubancin abin da suka samu kanshi a kansu a kanshi da abin da iyaye da kakanni suka bauta ma sai suke ƙoƙari su yi faɗa da gaskiyar da ta bayyana gare su fa habasu anfusahum alal batil habasan don haka sai suka tirsasa zuciyarsu ta zauna a kan ƙarya matuƙar tirsasawa wa annahum kanu yattabi'una al-haqqa laula annahum habasu anfusahum 'ala al-batil ya ce kuma da sun cancanta da za su bi gaskiya ba da sun tareraye zuciyarsu a kan wannan ɓarnar da suke kanta ba wannan shine malam abin da ya ce ayoyin guda biyu da suka zo su yi bayani lalle zuciyarsu ta rike ɓarna amma fa gaskiya ta higa zuciya ba dan suna so su taimaki ɓarna ba su bi hanyar iyaye da kakanni to da hujjojin sun taimake su za su bi addini ine laula an sabarna alaiha saboda sun bata ne da gangan sai ce wa saufa ya alamuna hina yaron al'azaba man adallu sabila na'am أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا na'am da haka to wanda ya ga gaskiya kuma ya tabbatar gaskiya ce ya ce ba zai bi ta ba ya san abin da iyayensa suke ka barna ce ya ce kuma zai taimaki wannan barnar to shi a hukunce ya ake kiran wannan mutumin na mai son zuciya mala ya ce mai son zuciya da haka sai Allah ya ce to ara aita manitta kaza ilahahu hawahu ba ni labarin wanda ya mai da son zuciyar shi ita ce allan shi yanzu ba hujja yake nema ba ba gaskiya yake nema ba abin da zuciyarsa ya sami iyaye a ka yake so tursasa zuciyarsa don haka san rai yake so sai Allah yake cewa to duk wanda ya mai da san ransa shine jagoran shi afa anta takunu alaihi wakila to zaka iya zama masa wakili ka jawo shi ka da shi kan gaskiya ba za ka iya ba da haka wanda yake neman hujja da gaskiya ya bi shi ake kafa wa hujja a nuna masa gaskiya ya bi amma wanda ya san gaskiya kawai haka nake so in yi ni haka nake so in rayu haka na ga dama wannan babu yadda za ka yi da shi shine a ra'aita mani ta kaza ilahahu hawahu ba ni labarin wanda ya mai da ubangijinsa shi ne son zuciyar shi a ra'aita tana da buƙatar mafi'ulun guda biyu mafi'ulun awwal da mafi'ulun sani a cikin ayar kuma sai aka mai da mafi'ulun sani ya dawo shine mafi'ulul awwal a ra'aita manitta kaza hawahu ilahahu da shi ne larabcin amma saboda sha'anin uluhiyya shi ne abin da Allah ke ladabtar da bai sai ya kawo cewa ila saboda shi ne abin da ake so zuciyar mutane ta dawo a kan shi da haka duk wanda ya mai da son zuciyar shi ita ce za ta mai jagora to kamar zuciyarsa yanzu ita ce mai bahi doka ita ce mai hanawa duk wanda zai baka doka ya hana ka akan daidai ko ba daidai ba to ya zama abin bautarka a ra'aita mani ta kaza ilahahu hawahu a fa'anta ta kuno alaihi wakila
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالعنعام بل هم أضل سبيلا Allah ya ce am ta hasabu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai da tsammani kake anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun cewa da yawan su ma suna jin abin da kake faɗa ko suna iya gane abin da kake faɗa yanzu su ake a sawa manzon Allah hakuri kana naci kana wa'azi kana nasiha kana jan hankalin su amma fa ba sa ganewa faɗa kake su ji da kunne amma fa ba kunnen da yake jin gaskiya ba dan yayi aiki da ita suna jin ƙaran kalmominka amma ba sa fahimtar ina kalmominka yasa gaba kuma sai yace aktsarahum da yawansu da haka idan akwai mushrikai 197 ba sa iya jin maganar manzon Allah ba sa iya fahimtarsa am ta hasabu anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun ko me yasa Allah ya ce aktsarahum bai ce ba dukansu na lil galaba ina da me yasa bai ce ba duka yace mafi yawanci ai wancan ayoyi biyu da muka lissafa na baya sun ki karɓar gaskiya ne saboda suna so su taimaki abin da iyaye da kakanni suka gada sun gane gaskiya amma sun tursasa zuciyarsu ta tsaya akan barna wani ne mafi yawancinsu to sauran kuma fa sai aka ce su ba wannan bace matsalarsu sun gane shirka ga ƙarya ce sun gane kafirci ƙarya ne ba kuma sun ƙi karɓar musulunci ba ne don suna so su ba wa kafirci goyon baya a su mata su masalhace ta hana su akwai shugabanni a cikinsu in ya bari ya taho to wa zai masa bahi shugabanci kuma ya rasa shugabanci sai aka ce wasu fa'idar ri'asa da suke da akwai ita ce ta hana su waɗansu kuma shugabanni ne in an tara kuɗin tsalloli da gumaka da kuɗin kamun kafa da waye ta hannunsu suke biyowa da haka sun gane gaskiya sun gane barna ce amma in sun baro waɗannan 'yan kwandalayen da ake har haɗawa ina za a samu yasa Allah ya ce to am ta hasabu anna aktsarahum bai ce ba kullahum ko jami'ahum ba yasma'una aw ya'qilun akwai wanda sun ji maganar sun gane maganar sun san akan gaskiya take amma maslaha ta duniya ce ta hana su biyowa yasa Allah ya ce asa hasabu am ta hasabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun to duk wanda baya jin magana baya gane magana sai ce inhum ai mahum ba komai ne su ba illa kalla an'ami face kamar dabbobi yadda dabba in kai magana ba ta ji yadda dabba in ma ta ji magana ba ta fahimta haka suke da dabba tana fahimta fa a gabanta za a tsaya ana cinikinta ce wannan ragon fa yayi mai nawa za a sai da min shi sai in yanka matata a a suna yana zaune yana gyada kai yana taunar ciyawa yanzu kaga wannan karan kalmomin da kake faɗa yana ji amma bai fahimci abin da ake magana ba wata kilme sai zai iya shafa he kaga yana girgiza kai daɗi yake ji amma da ya san fa zuwa zai iya cille masa wuya da wata kila ɗauki wani matakin da ba wannan ba to yadda ka san dabbobi idan ana ciniki ko ana magana a kansu ba sa ganewa to haka wannan mutanen suke da alkur'ani sai Allah ya ce kai balhum adallu sabila kai waɗannan sun fi ma dabbobi wauta da lalacewa saboda dabba duk bala'inta in ta ga mai kyautata mata tana iya sanyi yanzu ka samu wata saniyar ta rikice ta tada kasuwa amma idan akwai yar karamar yarinya da take ba ta abinci ko dan karamin yaro da yake ba ta abinci ya ba ta ruwa in ya zo sai ta saurare shi in ya kama igiya ya ta bi shi ba za ta mai komai ba amma ta gagari kasuwa sai aka ce kenan wanda zai iya gane mai amfanar da shi ya gane mai cutar da shi a hira da nau'i na hankali to su waɗannan arnan sun ma kasa ganewa me zai amfane su ko me zai cuce su a duniyarsu da lahirarsu yasa ya ce inhum illa kal an'ami balhum adallu sabila su ne mafiya bata dangane da dabbobi ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا na'am sai kuma Allah ya ci gaba da bayanin ƙudurarsa da isar shi duk inda sura ta yi magana aya biyu uku hudu biyar sai ta dawo ta nuna isa da ƙasaitar ubangiji Allah maɗaukakin sarki ta yi nuni akan ayoyinsa da suke tabbatar da cewa shi na daban ne babu wanda yake daidai da shi sai ce alamtara baka gani ba ila rabbika zuwa ga isar ƙudurar ubangijinka kaifa madda villa yadda ya shimfiɗa inuwa duk inda ka juya inuwa kake gani alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla baka ga yadda ubangijinka ya shimfita inuwa ba sai malamai suka samu sabani a wani lokaci ne ubangiji ya shimfida inuwa duk inda ka jiwa inuwa zaka gani wani lokaci ne a cikin lokacin rayuwar mu na dare shi kuma dare malamai suka ce da larabawa ba sa kiran dare inuwa ko ana kira cewa wannan daren ya min inuwa ka taba ji an faɗi haka da aka yi suka ce akwai iskali a cikin ayar a ina ne Allah ya shimfiɗa inuwa kuma ko ina ka waiwaya inuwa ce alamtar ila rabbika kaifa madda dhilla ubangijinka ya shimfiɗa inuwa daga wani lokaci ne zuwa lokaci galibin malaman tafsiri suka ce huwa ma baina tulu'il fajri ila tulu'ish shams la'anna dhilla hina idhin ala al-ardi kulliha yace daga lokacin da alfijir ya fito zuwa rana ta hudu a duk inda ka juya idan alfijir ya fito gari ya waye ko bai waye ba to idan alfijir ya fito har rana ta fito akwai inda zaka ga kuma inuwa akwai inda zaka ga rana ko ina zaka ganka a cikin inuwa kake kuma lokacin yini ya fara da haka galibin malaman tafsiri sai suka ce alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla lokacin da ubangiji ya shimfida inuwa shine daga hudowar alfijir zuwa hudowar rana saboda ko'ina a sasannin duniya in daidai wannan lokacin ne a cikin inuwa gare kake amma ɗaya daga cikin malaman tafsiri ibn afiya sai ya ce a'a ba nan ba ne ba li'anna zalika alwaqta min al-layli shi ma kansa tun daga alfijir har rana ta fito din shi ma malamai suna lissafa shi ne cikin dare kuma haka balarabe ya kasa shi ne na cikin dare har yanzu ba shigo cikin wayewar gari ba da haka kenan ba shi Allah ke nufi ba da haka idan bayan alfijir ne ba a cewa fa zillul laili in dare ne ma ba a cewa zillul laili in haka ne ba a cewa zillul fajiri da haka ba hi bane lokacin da Allah ke magana waktara to shi me ya zaba sai ya ce anna madda zilli shimfidar inuwar da Allah ke nufi minal isfari ila tulu'i shamsi shi kuma yana magana daga lokacin da gari yayi haza ai kowa ya da gari ya waye ko amma duk lokacin da kuka da gari ya waye fa har yanzu rana bata leko ba yace to daga wannan lokacin har rana ta leko shi Allah ke magana alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla baka ga yadda ubangijinka ya shimfida inuwa ba ko ina ka juya inuwa ce sai ce walau sha'a laja'alahu sakina da ubangiji ya so daidai wannan lokacin laja'alahu sakinan ai laja'alahu sabitan da'iman la yazulu da Allah so sai ya bar duniya gaba ɗaya ta tsaya a daidai wannan yanayi babu hasken rana babu duhun dare babu rana ko ina a cikin inuwa yake da Allah so sai wa duniya haka shine laja'alahu sakinan ai da'iman la yazulu kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi wa duniya alkawari kenan ko dai ya canja duk duniya kullun rana ko ya canja duk duniya kullun dare qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawmil qiyamah dai kuma ayat tace qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamah da haka kenan kamar gurare uku Allah ishara akan su in ya ga dama zai iya mai da rayuwar duniya gaba ɗaya ta zamanto dare ce in ya ga dama zai iya mai da rayuwar duniya gaba ɗaya ta zamanto rana ce in ya ga dama kuma zai iya mai da rayuwar duniya gaba ɗaya ta zamanto inuwa ce walau sha'a la ja'alahu sakina da haka babu rana babu takura kawai a cikin inuwa kake to amma sai dai ina kuma rana da kuke da bukata dan hasken da take badawa dan irin energy da take badawa dan abinci da take badawa ga dabbobi da shukoki da bishiyoyinku kaga ita ma rayuwa ba za ta yi dadi ba kenan yace walau sha'a la ja'alahu sakin thumma ja'alna ash-shamsa alaihi dalila bayan ya shimfida inuwa ta hade ko ina sai ce thumma ja'alna ash-shamsa sai kuma muka biyo baya da rana